الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو من شابير دوتا جمادة الأولى wata na biyar a jerin watannin musulunci hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1447 muna cikin karatun littafin bulugul maram min adillatil ahkam na al-hafiz ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala karatun mu wanda ya gabata mun shiga cikin babu salatul jama'a wal imama in karanta hadisi na farko da na biyu da na uku da na hudu a cikin babin zamu tashi bisa kan hadisi na biyar cikin babin a jerin hadisai wanda shine hadisi na 300 na 425 وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا متفق عليه daga gare shi dai shi abu huraira yadda Allah ta tabbata a gare shi ya ce atqalus salati alal munafiqin sallar da ta hi wahala akan munafikai salatul isha'i ita ce sallar isha'i wa salatul fajr da sallar asuba atqalu kenan na nihin ashaq wadda ta hi wahala ta hi bada wahala ta hi waya wajen munafiki da ta ce sallar isha'i da sallar asuba kaga kenan cikin hadisan akwai karantar da mu cewa duka salloli wahala gare su ga munafiki go kaf suna da wahala amma ce ce ta yi wahala isha'i da asuba don lafazin asikal yana nihin yanar lafazi ne na tafdil yana nuna hihiku kenan mahi mahi wahalar sallah ita ce isha'i da asuba amma sauran ma masu wahala ne wajen munafiki wanda dai suka tsara su wahala isha'i da tukaga kamar yadda alkur'ani ya faɗi dama wa idza qamu ila salati qamu kusala munafikai idan suka tashi sallah to suna tashi ne cikin kasala munafiki yana jin bala'in sallah yana jin wahalar sallah a karamin aiki bane a ce za a yi sallah munafiki nan wani bifa munafiki ko cikin fada ake zaune da shi in lokacin sallah ya to shi ya shiga uku bai iya zuwa ya kuma bai iya tahe shi akwai wanda yake faɗi da bakin shi yace yana cikin jama'a ana hira a fada amma in lokacin sallah yace wallahi sai kowa ya je masallaci shi ko je ya kekewayo kowa zai tashi ya je masallaci ya ce wallahi shi in ya tashi ya ce ya rasa wai shi mine ne yake dame shi ya ce in ya tashi ya shiga kwana ya ke wayo ya yona yona ya ce karshe sai su kare ke sallah kuma su dawo su game su zaune ka ji da Allah wannan wahala yawon da ma zuwa ya yi sallah da ya yi zauki gare shi amma kawai da ya ga kowa ya tashi da guda guda an tayi masallaci ka aga shi ya ƙi tahiya ya ce shi ma sai ya ɗan tashi ya tashi ya shiga ga kwanar ya kewayo ya shigo nan ya shigo nan kamin a dai kare an fara dawowa kuma sai a gami to sallah wa inna hala kabiratun illa alal khashi'in haka Allah ta'ala ya ce ita abu ce mai wahala shi yasa malamai suka fasar kabira da ma'ana shadidatun shaqatun thaqilatun abu ce mai wahala sai wanda yake jin tsoron Allah kaga wani mutum ba in zai musulunta ma cewa ke shi shi da sharaɗin ba zai yi sallah ba. Ya ce shi ya yarda zai musulunta amma hawa a gana da sharaɗi mai sharaɗin ka ni sallan nan hace ba ni iya. Wani ya taɓa zuwa ya ce ma mazalla san sallan shi zai musulunta amma kawai shi Allah bai iya sallah. To ya kenan mutum ya ce yana son ya musulunta amma ba zai iya sallah ba. Sai a ce mai ya fasa. don haka sallar da ta yi wahala wajen munafiki ita ce sallar isha'i da sallar asuba walau ya'lamuna ma fihima amma inda munafikan nan sun san abin da ke cikin sallolin nan guda biyu la'atauhuma da sun zo musu walau habwan ko da dararrahe inda sun san irin alheri wanda Allah ya tanadi ga wanda ya yi waɗannan sallolin sun san irin garaɓasar da Allah yake bayarwa to da sun yi kwaɗayin su zo ko da da jan gindi ne da rarrahi muttafaqun alaihi wannan hadisin yana nuna muna wato muhimmancin kiyaye sallah a cikin jama'a kamar yadda dama babu ne na kula da sallar jami'i kuma yana nuna mamu cewa wato sallah cikin jam'i wajibi ce kamar yadda malamai suka je akan wannan ra'ayin kuma shine mahi inganci wa anhu radiyallahu anhu qala ata annabi sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma wani mutum makaho ya zo ma annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wannan mutumin makaho shine abdullahi ibn um maktum wanda suna cewa amri ibn umma maktum ne amri ibn umma maktum ko abdullahi ibn maktum ana an yi sabani akan sunan shi to shi dai wannan makahon kan shi ne Allah ya saukar da abasa wa tawalla yana Allah ya saukar da ayoyi yana huskantar da zargi akan wa akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan shi saboda shi wannan maka kanka san makahon nan mai daraja ne wajen Allah yana zargin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa ya mashi haka shi kuma wannan makahon ya zo ne yana sanya wata tambaya ta addini daidai lokacin da manzon Allah yana tattaunawa da wasu manya-manyan mutane na Qurayshawa ko da makahon ya tunkaro yana daga murya tun da shi ba gani yake ba bai san me ke faruwa ba kawai sai daga muryan shi da ya ga alamun ya iso inda manzon Allah yake yana cewa ya rasulullah allimni mimma allamaka Allah ya ma'aikin Allah ka sanar da ni daga cikin abin da Allah ya sanar da kai sai manzon Allah ya shagalta ya kyale shi ya kamar bai jin shi bai damu da tambayar shi ba ya juya wajen waɗannan arna manya yana ce masu ya kuke ganin abin da nake kiran mutane zuwa gare shi akwai laihi guda ya ce na rantsa da jini babu lahi cikin abin da kake faɗi shi ne Allah ta'ala ya sabkar da abasa Allah ya ce abasa ya gintse wata walla ya juya baya saboda manzalla sun sallama ba sai an faɗi sunan shi ba don zargi ne ake amma dai shi ya fahimci da shi ake ya gintse kuma ya juya baya me yasa ya gintse huskan shi ya juya baya sai Allah ya ce an ja a hul'a amma wai saboda makaho ya zo mashi wa ma yudrika la'allahu yazakka wa sanar da kai cewa wataƙilan makahon nan ya zamanto ya samu tsarkaka aw yazakkaru ko kuma ya wa'aztu da abin da zaka faɗa mashi fatan fa'ahu zikira sai wannan wa'azi ya amfane shi amma manistagna amma wanda yake nuna shi ya wadatu ma daga musulunci bai da buƙatar komai sune wannan ɗirka ɗirkan kafara wanda suke nuna su sun wadatu daga musulunci fa anta lahu tasadda kai sai kai ta bujurowa gare shi kana ta fuskantar shi kana ta kokarin kiran shi wa ma alaika yomi ke akan ka Allah ya zakka idan bai tsarkaka bai zama dan wuta Allah dora ma nauyin dole sai ka shiryar da shi babu ke abin da ke akan ka kawai isar da sako ne za ka ya karba ko kai ya karba dubara taran yi ga mai shiga rijiya Allah ya dawo ga makahu ya ce amma mani amma amma man ja aka yasa amma wanda ya zo ma yana gaugawa wa huwa yakhsha kuma alhali yana jin tsoron Allah fa anta anhu talaha kai kana nuna ka shagaltu daga gare shi ma baka da lokacin kulawa da shi to ka gana Allah ya zargi manzo Allah sallallahu kan abin da ya wannan makahu wannan makahu mai daraja yana cikin muhajirai na farko kuma yana cikin as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin don haka wato mutum ne wanda yake mai daraja a musulunci an taba sanya shi matsayin halifa ko a madina aka bar shi matsayin wanda zai halifanci madina don haka wannan hadisin ya ce wani mutum makaho a wata riwaya aka faɗi sunan shi cewa abdullahi ibn umma makatum makaho ya zo wajen manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya sa makaho wato makamtaka ba aibi ba ne ba aibi ba ne aibi shine makamtakar zuciya innaha la ta'mal absar walakin ta'amal qulubul lati fis-sudur kuma da kaji aya tace wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma ba ha makahon ido ake nihi duk wanda ya zama makaho a nan rayuwar duniya to lahira ma makaho ana nihin makahon ido ko kadan domin waye makaho a wajen Allah kahuri wanda yake karban musulunci shine makaho dalili akan cewa shine makahu Allah ce afaman ya'lamu annama unzila ilayka min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma kenan shine makahu wajen Allah ko matsalul fariqaini kal a'ma wal asami wal basiri was sami' hal yastawiyani mathala shi qur'ani makahu wajen shi shine mai makamtakar zuciya mai kullallar zuciya ka ga mutum masha Allahu fari dogo da hasken huska alama zai yi wayo amma kuma arne ne ya ki gane Allah ganshi da hankali wai in wajen wato duk wani dubara da kaihin basira ne gyara rayuwar shi ga masha Allah yana da yana da hazaka yana da ƙwazo yana da tunani yana da sanin ya kamata akwai alamun zai yi azanci zai yi wayo amma kan zai katar da wai duwayen shi ya kasa gano Allah kawai arme ne to wannan makaho ne yake tahiya ɗiɗɗiɗɗiɓi yake tahiya a rayuwar shi ta duniya shine wanda Allah ta'ala ya ce duk wanda ya zaɓi wannan rayuwar a duniya ya zauna makaho baya ganin Allah baya ganin dokokin Allah fa huwa fil akhirati a'ma wannan a lahira ma makaho ko da kaunan yasa wannan ayan ma ta suratu taha tana nuna ma kamar da an taso lahira ma kawai idan zai liƙe saboda a nuna mai abin haka ne da tunkari Allah Allah me saka ta da numa kahu alhali ina gani a duniya sai Allah ya bashi amsa ya ce sakamako ne na maka jaza an wai faƙa sakamako ne irin na aikin da kai kazalika atatka ayatuna kamar yanda kaga ka zama makahu anan to kamar haka nan ne kai ma ayoyinmu suka zo ma a duniya fanasita ha sai kai watsi da su don fanasita ha ba mance su bane kai go a inda mantuwa ce Allah bai kama mutum da mantuwa watsi ne yayi da su fanasita ha fa kadhalika al-yawma tunsa to kai ma kamar haka yau za a yi watsi da kai cikin wuta wa kadhalika najzi man asrafa kuma kamar haka ne muke saka ma duk wanda ya tabar gaza wallam yi umin bi ayata rabbihi bai yi imani ba da ayoyin ubangijin shi da haka wannan bawan Allah Abdullahi ibn Maktum ko Amr ibn Umm Maktum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa qala ya rasulullah sai yace ya ma'aikin Allah innahu laysa li qa'idun yaquduni ila al-masjid lalle ne ni bani da wani jagora wanda zai ja ni zuwa masallaci banda jagora shi kadai yake zuwa ko farakhasa lahu sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi mashi rangwami ar-rukhsa a larabci shine as-suhula sauki a wajen malaman usulu kuma ma sabata ma sabata ala khilafi dalilin shar'i li mu'arid ar-rajih wannan shine rukhsa ko abinda ya tabbata sabanin dalili na shari'a dalili na shari'a ya ce a yi sallah daga tsaye kai sai aka tarraka kana yi daga zaune to kenan akwai wani dalili wanda ya rinjaya wanda dalilin wannan dalilin ne sa ka zauna to wannan shine rukusa dan haka rukusa dai da Hausa ma rahusa ake cewa to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mai rahusa farakhasa lahu ko ya mai rahusa ya mai rangwame yace kawai babu matsala tunda baka da jagora kuma kai bawan Allah ne makaho kawai shikenan ba sai ka je masallaci ba ka dora yin kayanka daga nan zaune gida falamma walla ko da ya juya baya da ahu sai manzon Allah ya kiraye shi faqala sai ya ce hal tasma'un nida'a bis sala shin kana jin kiran sallah in an in an kiran sallah yana kawowa kunnanka qala na'am makaho yace eh qala fa ajib manzon Allah ya ce to ka karba kenan ba zancen wancan rangwamen go tunda dai kana jin kiran sallah to ya zama dole ka karba rawahu muslim wannan yana cikin hadisan da malamai suka dogara a kansu wajen cewa sallah cikin jami'i dole ne ba mustahabbi bane ko sunna kamar yadda suka ce a tilas ne don inda ba tilas bane to manzo Allah sallallahu bai ce mashi fa'ajib wannan fa'ajib umarni ne ko wal amru yufidul wujub dan haka yana nuna wajibi ne karbawa sannan inda akwai wanda ya cancanta a marangwame da amma wannan makaho rangwame saboda shi makaho ne don ya zo cikin wata riwaya ma da ya zo sai da ya bada uzuri ya ce ya ma'aikin Allah Madina gari ne wanda ke da namun daji da yawa kuma ni gani ba ni da wani jagora wanda zai mani jagora ya kai ni masallaci shin ko akwai rangwame gare ni in zauna gida ya dora yin sallah manzo Allah ya ce eh ka zauna fakawa haya juya karbi fatawa sai manzo Allah ya ce mashi ya dawo ko da ya dawo sai manzo Allah sallallahu ya ce in ana kiran sallah kana ji ya ce eh ya ce to kawai ka karba shikenan an yanka ta tashi to kaga me yasa manzo Allah sallallahu ya canza mai fatawa nan cikin wannan hadisin malamai sun ce akwai karantar da mu wato bi sannu-sannu wajen fatawa me bi sannu-sannu ba a san gaugawa cikin fatawa hakka gama hakka gama da ita eh ya halatta eh bai halatta ba ita ka tsantsa kuma sannan wanda za kama fatawa akwai buƙatar ka mashi tambayoyi wasu lokuta shi ya tambaye ka kamin ka bashi amsa kai ma sai ka mai wasu tambayoyi saboda ka fahimci mas'alar da kyau domin in haɓu ka fahimci mas'alar ba to ba za ka bada amsar ta ba da kyau kai yasa kake ganin ɗalibai da yawa suke faɗuwa jarabawa yanzu tambayar ce ba masu ganewa wallahi ba su ganewa ɗalibai da yawa sai gaugawan su ba da amsa amma ba su ma fahimci ta ba wallahi ɗalibai da yawa ba su gane tambaya misali yanzu ko a jarabawa wani ɗalibi da kace mashi da kace mashi rukunan musulunci guda nawa ne me amsa eh to wani ɗalibi ba ca zai ba guda biyar ne kawai zano maka su zai tsakani da Allah wanda ya zano in adalci za a mai yaci bai ci ba saboda mi saboda ce mai aka yi guda nawa ne amsa ta hankali shine ka ce guda biyar ne ka kyale kenan da ka gutsa daga nan ka faɗi ai in ana son ka zano aka ce ma rukunan musulunci guda nawa ne sai a ce to kuma zano su ita wannan tambaya ce mai zaman kanta to yawancin ɗalibai ba su gane tambaya ne su wallahi ba sa gane ta wannan kana yana gani kawai zai ga banza ta faɗi kawai zai shiga rubutu ta rukun nan musulunci ai mun san su yau sai fara zanawa shahadatu Allah ilaha illallah ji zai zana su karshe in ya ga an bashi banza kuma ya zo ya magana banza ce ya ne za a yi rukunan musulunci ne ya san su kuma ya zana su alhali bai gane tambayar da aka mai ba tambayar da aka mai da ba amsar da ya bada da ba tuna da yawa irin waɗannan ɗalibai wanda za ka kawo tambaya wallahi ba ma yana tsawa ya gane wayaya ne shi kuma alhali gane tambaya rabin amsa gane tambaya in ka gane tambaya da kyau to kayi rabi wajen samun amsarta amma shi wani ina shi za ke gane yanzu har rage-rage ake wajen hutawa wani ɗalibi shi su yake riga kowa hitawa ana jaraba da sauran mutane ta taɗa kai kai wala lalle ya shawo karatun nan da shi kuma tana yi wa sai ya yi kowa da dama wannan gaggawan da yi to yana da kyau wanda ya yi fatawa in a fatawan nashi tambayar nashi tana buƙatar sai an san wasu ababe sannan a iya ba da amsa to sai a mai tambaya shi ma to shi yasa kaga manzo Allah sallallahu ya dawo da shi ya sake yi mai tambaya ko domin can da manzo Allah sallallahu ya ba shi amsa ba tare da ya nemi ƙarin bayani ba gare shi amma sai manzo Allah ya kira shi sai nemi ƙarin bayani gare shi to tunda bayani ya fito da kyau to fatawa ta canza sannan kuma wasu malamai suna da ra'ayin cewa dalilin da yasa manzo Allah ya kira shi bayan haya juya shine saboda mala'ika Jibril ya zo ya sanar da manzo Allah sallallahu cewa in dai har ana jin kiran sallah to sai an halarto uzurin makamtaka baya hana zuwa sallar jam'i ga mutumin da yake jin kiran sallah amma hadisin ya nuna kenan wanda baya jin kiran sallah shi yana da uzuri in kana nesa inda kwata-kwata kiran sallah ma ba ma kaji baka san an yi ba baka san an tada ba to kai kana da uzuri in baka ji sallar jam'i shine zahirin hadisin ya nuna amma matukar kana ji to dole ne ka karba domin ana kira ne ana kira al'umman musulmi su taho zuwa ga sallah haɗu a yi sallah kenan wannan shi sannan wani hadisin cikin shi akwai nuna muna cewa tun da makaho baya da uzuri to kurma fa wanda yake kurma fa shi kaga ai baya jin makirin sallah ko bai san ko ga ya kusan masallacin ma bai san ana yi ba to shi kurma ba uzuri bane ga kurma ya ki zuwa sallar jami'i a ce a ce a mai fatawar cewa ai sai ana jin kiran sallah sai kurma ya lalace zama kawai wanda rayuwar shi kwata-kwata ba ya sallar jami'a malamai sun ce shi kurma wannan dole ne sai ya kokarin halartar sallar jami'i saboda halittar shi haka take haka mai fatawan cewa ba zai je kenan shi tsawon rayuwar shi ba zai sallar jami'i ba zai ta maka asara wancan hadisin da yace wanda ya sallah cikin jami'i wato yana lallamkawa akan wanda ya sallah shi kadai da rubi 27 ka kenan sai zama ya koce makurma kurma zama cikin na baya don haka kurma zai yi ƙoƙari ya ɗora kiyaye lokutan sallah yana halarta cikin jami rawah muslim yana hadisin malamai sun buga hujja da shi cewa sallar jam'i dole ce dole ne mutum ya zarto suka ce daga cikin dalili shine manzo Allah sallallahu bai yi ma wannan rangwame bayan da mai rangwame daga baya aka sanar da shi cewa ba rangwame na biyu cewa fa ajib umarni ne shi kuma umarni da ya zo daga manzo Allah sallallahu to baka da damar ka dauke shi daga wajabci sai da dalili karara wa annabi Abbas radiyallahu anhu wa anin nabi sallallahu alaihi wa sallam qala man sami'a an-nidaa fa lam ya'ti fala salata lahu illa min udhrin rawahu ibn majah wa ad-darqutni wa ibn hibban wal hakim isnaduhu ala shart muslim lakin rajjaha ba'dhum waqfahu daga ibn Abbas yadda Allah tabbata a gare su daga annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce man sami annida duk wanda ya ji kiran sallah fallam ya'ti sai bai zo ba fala salata lahu to babu sallah gare shi illa min udhrin sai dai saboda uzuri kenan sai dai in saboda wani uzuri wannan hadisin ibn Majah rawaito shi kuma hadisin an yi sabani kan cewa mauqufi ne ko marfu'i akwai malamai wanda suka je akan cewa hadisin mawqufi ne kenan zancan sahabi ne akwai wanda suka ce hadisin marfu'i ne zancan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam to amma sai dai shi ibnu hajar yana cikin suwa shi yana cikin waɗanda suka je akan cewa zancan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam saboda haka ya kawo shi a matsayin marfu'i amma ƙarshe saboda amana ta ilimi sai ya bayanin cewa lakin rajjaha ba'dhum sai dai wasu daga cikin malamai sun rinjayar da waqfahu cewa hadisin nan mawqufi ne zancan sahabi amma inda yake ba'dhum kenan akasaruhum ala annahu marfu'un mahi yawan su sun ji akan cewa hadisin marfu'i to wannan hadisin yana karantar da mu cewa duk mutumin da yake jin kiran sallah kuma baya da uzuri ya ki zuwa sallah to kawai shi kenan in ma ya sallah ya yi salon musa ba ya da sallah shi ne zahirin hadisin go duk wanda yake jin kiran sallah kuma ba zai zo ba kuma babu wani uzuri na shari'a to me uzurin da zai hana mutum yanzu a wata riwaya an tambayi ibnu abbas menene uzuri sai ibnu abbas ya ga uzuri yace abu biyu ne uzuri al-khawf aw al-marad tsoro ko rashin lahiya su ne uzuri kaga uzurin ma an gaye shi ka zo ka kawo wani sabo ka ce shi uzurin nan shine tsoro eh zama na kana jin tsoro su kuma malaman fikiyu sun yi ta fara da tsoron ko ciki hada tsoron mai biyar ka bashi ya tare ka duka sun zalu ya ce ana biyar ka bashi kana tsoron wanda ke bin ka ya tare ka kuma ba ka da to shi kenan sai ka haƙuri ka ki zuwa masallaci to ba shi bala'i ne da mazalla sallam in yi sallah yana neman tsarin Allah daga mi dala'iddain taushewar bashi wa qahrul rijal da cewa Allah ina roƙonka ka mani tsari game da taushewar bashi har wani sahabi ya ce ya ma'aikin Allah ka tsananta roƙon Allah kan ya maka tsari game da taushewar bashi me yasa kake wannan addu'a sai manzo Allah sallam ya ce mashi saboda mutum idan ya ci bashi ya kasa biya zai yi magana ya karya zai yi alkawali ya saba ba haka wanda ya ci bashi ya kasa biya yake yi ba isa manzo Allah yake neman tsari domin wannan yana janyo wasu zunubai masu girma cin bashi ka kasa biya yana sa karshe sai ka dora yin karya Allah sarki wannan da kenan yanzu man da make biye bashin shi ke karya wanda ke san a bashi a ba shi kudin shi shine ke ta shiryo kare yake ce Allah wani udiri ne ya gitto mu ba kudi shine na tuno cewa akwai kudi na na wajen ka dan girma Allah kuna rabin su ne a samu sai ka kare ne ma karshe sai ce wallahi sai dai a kara hakuri yanzu mace ya bashin ba ma san mayan ƙarya kai da ke neman kisa kake gane yanzu hadiyan da kake da mutum ya ki baka bashi kafa ka damu wallahi ba masu ba da bashi ba ne abbabu masu biya ne abbabu yanzu masu biya ne abbabu har yanzu akwai mutanen kirki wanda suna da jin kai suna da tausayi yana da bai iya hakurin ya ga dan uwan shi cikin wani yanayi ya zo ya nemi bashi gare shi kansa biya amma sai dai in ka ga mutum ya hana maka to goma irin ka sun zo sun dauka ba su bashi musamman wannan manyan 'yan kasuwan kan ga laihinsu wallahi mutane da yawa sun zo in kana ganin ka ustazu ne yanzu nan kamar ka a hana maka to wasu ustazan sun riga ka kuma sun kibiya ko ba haka nan bane wasu ustazan sun zo da gyamman nasu da komi sun karɓi bashin kuma shi kenan abin ya zama sai dai kawai ya ɓoyo-ɓoyo da haka Allah ma matsari game da cin bashi wani hadisi ne muke magana kan shi yawwa ibn abbas ya ce kenan uzurin shine tsoro kana jin tsoron ka iya rasa ranka akwai rashin aminci cikin gari in ka fito kace zaka je masallaci to akwai yiwuwar ka rasa ranka ko wasu namun daji ko kuma wasu ɗan adam miyagu babu dai tsaro cikin gari akwai matsala to wannan uzuri ne wanda ya halatta ka yi zaman ka gida ba sai ka fito ba sannan haka rashin lahiya wannan rashin lahiya wanda baka iya tashi wannan shi ma uzuri ne amma wanda baya da uzuri haka nan kawai yake tahiya to baya da sallah dama cikin malamai akwai wanda suke da ra'ayin cewa sharaɗin sharaɗin Allah ya karɓi sallan mutum cikin wato sai in yayi ta cikin jami su a ra'ayinsu in dai mutum yayi sallah ba cikin jami ba to ya ya bata wani sharaɗi wanda sallah shi kawai bata yi ba Allah bai amsa cikin masu wannan ra'ayin akwai zahiriya akwai ibnu taymiya na ra'ayin cewa amma wannan ra'ayin bai da rinjayi ya ba shi bane ke da rinjayi domin can hadisin da makaranta baya ya nuna Allah yana karɓa sallan mutum in yi shi kaɗai ko sai dai bata kai ba to wannan hadisin kuma ingantacce tabbatacce ne sai dai bata kai ba ga wanda ya cikin jami'i wanda ya cikin jami'i tashi za a lillimka mashi sau ashirin da bakwai wanda kuma ya shi kaɗai ɗaya ne to kaga wancan hadisin ya nuna ana karɓa sallan mutum ko ba cikin jami'i to amma su sai suka je akan cewa ba ma a karɓa sai in cikin jami'i to cikin dalilin su kuma akwai wannan hadisin shi ko wannan hadisin wasu malamai sun ce ma'anan shi fala salata lahu tammatan wasu ka ce ma'anan shi fala salata lahu sahihatan to al'asri shine as-siha idan annabi yazo asali yana kore siha ba a zuwa ga wani mataki sai in wato kore sihan ya zama akwai dalili الله أعلم وأن يزيد بن الأسود رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح دق يزيد بن أسود السوائي رضي الله عنه يا أي صلى تارد من زعل الله صلى الله عليه وسلم صلى الأصبح فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ko da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi sallah ya gama iza huwa birajulai ne lamu salliya sai ga manzan Allah da wasu mutane biyu waɗanda su ba su yi sallah suna zaune kawai daga dabara fada'a bihima sai manzan Allah ya kira su yasa a kira su aka zo da su faji'a bihima sai aka zo da su tar'udu fara'isuhuma wato jikinsu yana cire-cire ina hankalinsa yana tashi hankalin shi ya tashi manzan Allah ya ce a kira su suka zo jikinsu yana cire-cire wato tar'udu fara'isuhum wannan fara'is jam'i ne wato na alfarisa alfarisa kuma wato nama ne wanda yake dabara ga jikin mutum shake ce ma haka to a takaice dai abinda ake nihi kai suna karkarwa aka zo da su ko kace tar'udu idan ka masa fassara ta ma'ana faji abihima tar'udu fara'isuhuma sai aka zo da su gaban su yana ta faduwa ko kuma aka zo da su suna ta karkarwa faqala lahumma hay manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace masu ma mana'akuma an tusalliya ma'ana mi ya hana ku kuyi sallah tare da mu ala sai suka ce kad sallaina fi rihalina ai min yo sallah ne a can gidajen mu qala hay manzo Allah yace fala taf'ala kar ku ƙara aikata haka idza sallaitu ma fi rihalikuma idan kun yo sallah a cikin gidajenku thumma adraktum al-imama sannan kuka tar da liman yana sallah ko ko kuka tar da liman wa lam yusalli bihi sallah ba fa salli ya ma'ahu to ku yi sallah tare da shi fa inna halakuma nafila lalle za ta zamo maku nafila rahu ahmad wal lafzu lahu ahmad ya rawaice shi wannan lafazi nashi ne wa salata tawassahu ibnu hibban wa tirmidhi ibnu hibban ya inganta shi da tirmidhi daga wannan hadisin akwai karatu sukan cikin shi Mazalla sallallahu Alaihi wasallam ya yi sallah asuba da aka gama sallah sai ga wasu mutane biyu su suna gehe ba su yi sallah. sai manzo Allah ya sa aka kira su ya tambaye su shi ma har yanzu ciki akwai irin wancan darasi na cewa ba a zarce mutum hukunci sai an tambaye shi an gane da kyau kan ga mutum yayi wani abu kawai sai kamar hukunci tana yiwa yana da wani dalili ko wani uzuri ko da kai a zahiri ya bayyana to wani fa ya aikata kaza a tambaye shi kamin ka yanke mai hukunci kaga haka manzo Allah ya go bai masu hukunci ba to kuma yin haka ka zo mutane na sallah kai ka koma gehe kai zaune yana janyo zargi ko bai janyo zargi don wani ya ma uzuri wani bai wani kawai ce kan wani lalle ya kai tantiri ka jinnan mutane na sallah ma haida ma ya zo ya zaune kusan su aka kare ya zara ido yana kan shi ina ruwan shi da kayo wani wuri bai gane ba hali yana da kyau kamin kama mutum hukunci ka tattauna da shi ka tambaye shi in ka tambaye shi lokacin za ka tabbatar tana yiwuwa yana da uzuri la'alla laha udhurun wa anta talumu haka wani karin magana na ramci yake cewa ko mm kila yana da uzuri kai ko kana nan kana ta zargin shi to manzo Allah sun sallam sai yasa aka kira su da suka zo sai manzo Allah ya ce masu mi ya hana ku ku yi sallah tare da mu sai suka ga uzurin su ashe suna da uzuri suka ce ya ma'aikin Allah ai mu mun yi sallah a gidajenmu mun yi sallah a gidajenmu kaga wannan hadisin shi ma dalili ne da yake nuna cewa idan mutum ya yi sallah a gidan shi ta yi ko ya maza Allah bai ce masa yau idan kun yi sallah a gida ai kawai kuma mai tanan tare da ma'a maza Allah kawai abin da ya masu fatawa ko gobe ka yi sallah a gida ko a wani wuri ka zo wani wuri kuma ka tarda ana sallah to ka bi haka ce ka yi kawai ka yi zaune amma dai ya nuna kenan sallar da suka ce sun yi a gida an bata ta ba bata ta ba wanzu Allah bai ce ba ta yi ba sannan sun yi sallah a gida tana yi wa su bi suka yi ko in su bi suka yi jam'i ne ko ba jam'i ba jam'i ne kuma ya yi wannan kuma ya kayar da maganar waɗanda suke cewa ba a jam'i sai cikin masallaci kasan akwai masu wannan ra'ayin ko wani ma zai ce a ai masallatayyan nan na bisa hanya wanda mutane ke haɗuwa sai su yi sallah wannan ba masallaci ba duk wanda ya sallah nan sallar shi bata yi ba to kai ma fa tawakka bata yi ba domin kam dalilai sun nuna sallah ta yi e jami'i shine mutane su haɗu daga bi zuwa sama su yi sallah shikenan sun yi sallah cikin jami'i kuma ya halatta cikin unguwa a samu jami'i daban-daban da yawa jama'a duka suna haɗuwa kuma kowane jami'i ne kuma in kace wannan jam'in bai baka kara ma mai kuro haka mutu baka tabbatar da dalili na haka kenan cewa wai jam'i bai yi ba idan mutum ya yi sallah a cikin wani jam'i wanda ba cikin masallaci ba bai yi ba wannan fatawai akwai kuskure cikinta akwai wani malami babba daga cikin manyan malumma da ya taɓa yin wannan fatawai bisa mimbari cikin gayyar jama'a wanda jama'a da yawa sun ɗauki wannan Allah ji kanshe mashi rahama to gaskiya kuskure ne wannan fatawai ba ta da wani dalili tana cikin fatawai kawai na zahin kai ba ta da wani dalili cewa in kai sallah wai in dai ba cikin masallaci ginan ne ba wannan masallatai na bisa hanya duka ba su da sallah haba abin ya yawa inda ba su da sallah ai da an shiga uku sosai To wannan wannan fatawa ta wannan malami Allah mai rahama ta ta da kura kwarai. Ta da kura amma ɗaliban ilimi sun san ba haka abin yake ba. Don haka wannan hadisin ɗaya ne daga cikin dalilan da suke nuna cewa ta yi. Saboda waɗannan sahabban cewa suka yi min yi sallah daga gida, ai manzo Allah bai ce ba, ai ba ta yi ba, ba ku zo masallaci ginan ne ba, bai ce masu haka nan ba. Abinda manzo Allah sallallahu ya ce masu fala ta fa'ala, kar ku ƙara aikata haka, mi aka ce kasu kasu ƙara yi sallah daga gida ba shi wani manzan Allah yake magana, zancen su zo su yi zaune ana sallah su ƙi shi ne manzan Allah ce kar ku ƙara aikata haka. Za sallaitu ma fi rihali kuma, sai ce idan kuka yi sallah a cikin gidajenku, sun ma'adaraktumal imama sannan kuka tar da liman, walam yi salle bai yi sallah ba, fa salli ya ma'a, ku yi sallah tare da shi. fa inna halakuma nafila lalle za ta zama nafila ga duk wacce ce za ta zama nafila wagga wadda kuka bi liman da ita ake zance ita ce ta biyun ko wannan dalili ne karara cewa ta biyun ita ce nafila waccan ta farko farilla ce karara dalili nuna fa inna lalle wannan wanda za ku tare da liman ad-damiri yaudu ila aqrabil madhkur da wannan ake tafi lalle za ta zame maku nafila kenan wace ce nafila ta biyu hasan ai dama akwai hadisi cikin muwatta da ya faɗi cewa ai sai guda ta zama nafila ko sai aka ta sabani ta wace ce nafila to wanga ga ko ta ce nafila ta biyun ita ce nafila wadda kai ita can farilla ta farko kai farilla kawai shikenan ka san ta farilla amma wannan ta biyun ita ce za ta zama nafila ko wani ya tambayi Sa'id ibn al-Musayyib yace to cikin su wace ce nafila sai yace kai kai zaka zaben ko ce nafila ai Allah ne zai zaba maka kai ka ji ce Allah ne zai zaba kai kawai kai ba ruwanka Allah shine zai zaba maka ko wace ce wannan hadisin ya nuna wannan tabiyin ita ce ita ce nafila kenan wannan hadisin ya karantar da mu darussa daga cikin darussan shine mai nafila yana bin mai farilla kuma mai farilla yana bin mai nafila wanda ya ce ba a yin haka nan ba da dalili wanga dai dalili ne karara manzo Allah ya ce ita wannan za ta zame maku nafila wa za ku bi ku yi nafila liman da cewa ba abin mai nafila bai bin mai farilla har ka tsaya kana shiriri ta kana ba da misali ai kamar za ka tashar da kwarar za ka za ka da kwarar ne sai ka shiga motar tasawa daga ma'ayan la tadribu lillahi al-amsal in babu dalili ne ake irin wannan amma da dalili ya zo kala baki ake in ba haka ba kuma kai kabba domin jayayya za ka zama kana yi da Allah ko da annabi in babu dalili ne ake tsayawa ba da musallai da kwatance-kwatance amma da dalili ya zo to qata'at jahizatu lisana kulli khatib shikenan ba zancan ɗibi kyale ba ake domin wallahi in dai akwai dalili ka dawo kana labarai to kana gab da ma ka zama fasiki ko zindiki amma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amri sai in baka san dalilin ba wannan kana da uzuri amma in dai har ka san shi to zancan ka zo kai ta jin haushi ko kana ganin kawai kai bai maka ba dalilin ya kamata dole ya bar ra'ayinka yau kai awa kare da gudun layya don haka wannan hadisin ya nuna muna cewa mai nafila yana bin mai farilla kuma mai farilla yana bin mai nafila na'am وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر وإذا ركع فركعوا ولا تركعوا حتى يركع وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين راه أبو داود وهذا لفظه وأصله في الصحيحين wannan hadisin daga abu huraira an shiga cikin zancen limanci ko dama babin bi ne da zance akan wajabcin sallah cikin jam'i da kuma zance akan limanci to limanci shi ma yana da hukumce hukumcen shi daga cikin hukumcen shi shi aka ce al-imam shine jagora yasa da asali aka ce imam shine shugaba ko to akwai alaka a musulunci in yace wane ne imam shine shugaba na duniya kuma shine shugaba na addini da haka ake duk wanda aka ce shine shugaba to shi zai jagoranci mutane a duniyarsu shi jagoranci mutane a addininsu to da abubuwa suka fara lalacewa ne abin ya dora rabuwa ɗaya zama wani ya ce shi ke son ya shugabanci shi kuma jahili ne ɗiɗɗiɗɗib a addini bai san bihin ba bai san kwami ba to kaga dole in ya zama ya zama shugaba ɓangaren duniya can ɓangaren addini kuma ya dawo a zama shugaba gare shi ko ba ta sabuwa bin daga a ruwa saboda haka a musulunci aka ce al'imam shi ne wanda yake da shugabanci na gaba ɗaya kuma wannan al'imam ɗin wanda yake yanzu na sallah ne kaɗai ba abin rina ba ne a musulunci shi sa sahabban mazallasan sallin bayan rasuwar shi me yasa suka zaɓi abubakar a matsayin jagora tunawa suka yi manzan Allah da ran shi ya tura shi limanci. Ko ba shi ba ne babban dalilin. Manzan Allah da ran shi ya sa abubakar ya jagoranci mutane a addini. To tun da dai haka ya faru, kenan shi ya cancanci ya zama jagora a duniya. Ya sa wani ya ce, Yardan nabiyu a babakirin lidini himu, fa yi ulinu li jam'u narbahu li duniyana. manzan Allah ya yarda masu da abubakar ga addininsu su ma gaba ɗaya sai suka yi shela suka ce to kuma tun da dai har an yarda da shi ga addini to me zai hana a yarda da shi ga duniya in dai shi yardadde ne a bangaren addini to ya cancanta a duniya ma a yarda da shi amma in ba za mu yarda da shi ba ga duniyar mu to me yasa za mu yarda da shi ga addinin to yanzu kuma sai abubuwan suka canza aka ce siyasa daban addini daban ko to shi sa wannan mai hikiman ya ce fa kulli man zanna anna ad-dina munfasilun an as-siyasati khudh ya ghayr burhana هل كان أحمد يوما حلس صومعة أو كان أصحابه في الدين رهبانا هل كان غير كتاب الله مرجعهم أم كان غير رسول الله سلطانا لا بل مضى الدين دستورا لدولتهم wato ya ce ka faɗa ma wanda yake zaton cewa addini ya rabu da siyasa addini daban siyasa daban fa kulli man zanna anna ad-dina munfasilun an siyasati khudhi ya ghirru ya ce ka ce mashi ya kai baro karbe hujjoji kada kake zaton addini daban siyasa da yace ka gaya mana akwai ranar da aka taba samun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yayi zaune kawai cikin coci ko cikin masallaci ya ce su masu ibada ne manzo Allah ya haka a masallaci yake zama ko ko yana kukkutsawa duk gwagwarmayar da ake ta duniya da shi ake da shi ake yi har kafirai ma suka ce mali hazar rasul ya kullu ta'am wa yamshi fil aswaq ko duk wata gwagwarmaya ta duniya da shi ake in ana cin kasuwa sai ka tarna manzo Allah cikin kasuwa yana dudduba yana gaggyara abubuwa ko to kenan addini da siyasa ba ka iya raba su tare su ita kalmar siyasa ma ba yazo da ita tukwana kalma as-siyasatu fa larabci ce as-siyasatu larabci don haka kalmar siyasa ba ta da wata fassara in ban da jagorantar mutane shi ne ma'ananta a siyasatu shasa malamai sun yi littafai kan siyasa ibn taimiyya yana da littafi mai suna a siyasatu shar'iyya fi islahin ra'i wa ra'iyya da sauran malaman da suka rubuta littafai da sunan siyasa siyasa in ma kana son ka sama dan siyasa da kyau kuma ka san sirrin siyasa da kalunta da barinta kai karatu sai ka karanta littafin musulunci wadda wanda suka riga ka zama wato 'yan siyasan na gaskiya amma yanzu mu abin da ya sa mutane ke ganin kamar siyasa daban addini daban haɗo da zargin mutum ya kai malami kuma ga zancen siyasa haka zaka ji jahili na wai ni ba na san in ji malami yana zancen siyasa wallahi ya kai saboda kwabo ne kai baka ma san menene ba siyasa yasa kake zaton wasu abubuwa ne daban-daban annabawa hadisin annabi cewa kanat banu isra'ila tasusuhumul anbiya banu Isra'ila sun kasance annabawa suke masa siyasa. Su kalkashin siyasar annabawa ne aka ɗora jagorancinsu. Kenan tsari wa tsari na yanayin jagoranci shi wani ake kira da siyasa. Tsarin da za a zo da shi yadda za a jagoranci mutane shi ne siyasa. Yanzu wannan zancen ne kake ganin malami bai kamata ya saba kiwa ciki. Sai karuwa da ɓarawo da munafuki da sakare da samana da baho da kwatar ne da tulu su kaɗai za su zo su sa baki amma shi wanda yake da alaka da karatu kai ce komi haga wannan ba rashin kai to abin da yasa ma'anar siyasa ce kwata-kwata ta canza ga kwakwalan mutane asalin ta da kalma ce mai kyau kuma ma'anar ta ba ta da wani matsala amma sai wasu suka mai da siyasa munahuci da ƙarya da yaudara da cin amana da saba da ƙauli shikenan sai zama ana ganin bai dace da mutumin kirki ba har ya kai da an cewa na babban ɗan siyasa ne ana nihin in kana neman shirgegen makareci sai ka zo wajen shi in kana neman maciyin amana shine in kana neman wato wanda ya daina tsofaffin mutane da manya da yara da matasa duka yana iya tara su ya banka su shi tsakanin shi da Allah a zuciyar shi yamma yake son ya tai amma sai ya gaya masa gaba sannan nufa billahi lazi duka to wannan shine siyasa yanzu zamani dan siyasa shine mai yaudari kawai wanda zai zo ya yaudari mutane da kalamman shi wanda ba su bane a zuciyan shi. To, a takaice limami jagora ne, al'imam shi ne jagora na sallah ko na duniya duka ana ce mai al'imam. Kisa za ka gani kana karanta littafai sai ka tarda in an ce al'imam a da kai tsaye shugaba ake ni ba na sallah ba kaɗai ko. To, kuma kuma yanzu ba ma sai ka yi tambaya ba. Da an ce al'imam to ka kalli masallaci. shi kenan abubuwan sun rabu yanzu an ce imamu kalli masallaci kalmar imamu a ƙur'ani ta zo da wasu ma'anoni daban misali ta zo da ma'annan littahi kawai an ce imamu kai tsaye littahi ake nihi kamar da Allah ta'ala ya ce yau mana da'u kulla unasin bi imamihim yau mana da'u kulla unasin kuma Allah ta'ala ya ce a yasina kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin gagana imam imamomin da ke cikin wannan kai tsaye kenan ba wannan suke ne ba to mu je ga hadisin mu hadisin yana cewa innama ju'ila al-imam li yutamma bihi ai kawai kaga innama lil hasr ko adatu hasrin ci innama ju'ila al-imam ai kawai an sanya liman ne li yutamma bihi saboda dora koyi da shi shi liman shasa daga cikin ma'anar al-imam akwai al-qudwa abun koyi waj'alna lil muttaqina imama samu mu zamo ga masu tsoron Allah ababen koyi an sanya liman ne kawai saboda a ɗora koyi da shi fa'iza kabbara fa kabbiru idan ya yi kabbara ku yi kabbara wala tu kabbiru hatta yi kabbira kada ku yi kabbara sai ya yi kabbara cewa an sanya liman ne kawai don a ɗora koyi da shi zan ce ya ƙare ku amma na abin da ya biyo baya sharhi ne da tafsiri da wanzu Allah sallam cikin salon shi wani bi sai ya magana dunkulalla daga baya sai ya sharhi kamar ka ɗauki hadisin da manzon Allah ya ce innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa zance ya kare amma sai ya sharhi da a gane faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi kaga nan ƙarin bayani ne go haka nan in ka ga ka'ida ka dora ba da misali an hi ganewa don haka mazalla sallallahu alaihi wasallam ya ce ai kawai an sanya liman ne don a ɗora koyi da shi sai maza Allah ya yi bayani dalla dalla fa'iza kabbara fa kabbiru to idan liman ya yi kabbara kuma ku yi kabbara wala to kabbiru hatta yi kabbira kada ku yi kabbara har sai ya yi kabbara to wanda ya haka min liman yi shiga gaban liman shi ake ce ma musabaka ko shiga gaban liman shi ake ce ma musabaka to wanda ya yi musabaka da liman ya riga yi liman wannan in wajen kabbara harama ne to shi nan ba da sallah bai ma shiga ba ha yanzu amma in wajen sauran kabbarori ne ko wasu wajaje wanda ba kabbara harama to wannan malamai suna da bayanai daban-daban a kansu makabbara harama nan ba kwankwanto duk wanda ya riga liman yin kabbara harama to bai shiga ba sallai shi ha yanzu waje yake da haka manzo Allah ya ce kada ku yi kabbara sai ya yi kabbara wa idza raka'a farka'u idan yayi ruku'i ku yi ruku'i idan liman yayi ruku'i ku yi ruku'i kenan sai in yayi ko in liman yayi ruku'i ya cika a ruku'i sannan sai ku zo kuma ku yi ruku'i wala tarka'u manzo Allah ya ce kuma kada ku yi ruku'i hatta ya raka'a har sai yayi ruku'i sai ya fara yayi sannan sai ku yi kuma daga baya yana nuna ba daidai ba ne mutum ya yi tare da shi ba daidai ba ne kuma mutum ya rigaye shi kuma ba daidai ba ne mutum ya yi huska ya jira liman ya jima da yin ruku'i shi kuma yana nan yaƙi shi ma duka bai yi ba ko irin masu ƙin ɗagowa daga sujadan nan ko yawanci sujada ita aka hima wani har ga lima ya ɗago da sujada shi kuma kawai kamar yana haushi da lima ya ƙi ɗagowa ya ƙi biyayya ya lima wani watakila addu'a ce yake wai an ce ana sa a yi addu'a cikin sajada don haka shi ya laƙe sai ka ɗago haka na ka samu albarka watakila ma Allah ya tausaya ma ka bukatan naka amma ka ƙi abin da aka sa ka kana wuce iyaka to don haka ba a son saba ma liman wa idza raka'a farka'u wa la tarka'u hatta yarka'a wa idza qala sami'a Allahu liman hamida idan liman yace sami Allahu liman hamida faqulu to ku ce Allahumma rabbana lakal hamd kaga wannan ya gabata ko mun ce yana da siga kusan hudu Allahumma rabbana lakal hamd Allahumma rabbana wa lakal hamd rabbana lakal hamd rabbana wa lakal hamd wannan hudun kowane mutum ya sun yi amma wacce ce mahihiciya ciki Allahumma rabbana wa lakal hamd ita ce mahihiciya amma waɗannan guda hudun kowane mutum yayi to duka sun tabbata a cikin ingantattun riwayoyi ana wannan riwaya ta mu Allahumma rabbana lakal hamdu ne ko babu wawun ci Allahumma rabbana lakal hamdu sannan kuma ya gabata mun tattauna kan mas'alan cewa shin wai cewa sami Allahu liman hamida Allahumma rabbana wa lakal hamdu wa zai ce haka shin liman zai ce sami Allahu liman hamida Allahumma rabbana wa lakal hamdu shi ma mamu ya faɗi mai sallah shi kadai ya faɗi koko liman shi kadai ne zai ce sami Allahu liman hamida shi ma mu sai dai ya ce rabbana wa lakal hamd me sallah shi kadai shi kuma ya iya hadewa duka ya faɗi wannan akwai sabani wajen malamai akwai malaman da suka ce da liman da mamu duka za su cewa liman shi zai ce sami Allahu liman hamida kadai su mamu sai su ce rabbana wa laka yanan ma mu ba sai sun ce sami Allahu liman hamida ba su za su ce rabbana wa lakal hamd suka ce wanda yake sallah shi kadai shi kuma duka zai hada ya ce sami Allahu liman hamida kuma ya ce rabbana wa lakal hamd wasu kuma suka ce a sabanin haka mana akwai maganganu da yawa wa guda ɗaya ba kan ra'ayoyi na malamai wanda suka ce liman zai faɗi mamu za su faɗi liman zai ce sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd mamu ma za su ce sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd to ala kulli hal wannan ba wani sabani bane wanda yake da tasiri ko yake iya bata sallah ko gyara ta in mamu da liman duka kowa ya ce sami Allahu liman hamida babu matsala babu wanda ya ce sallar ba ta yi ba ko ta samu tangarda a duniya illa iyaka kawai malamai sun tattauna kan wa ya kamata ya ce yau suka ce mamu wanda yake sallah shi kadai shine ya kamata ya ce duka sami Allahu liman Allahumma rabbana lakal hamd amma wanda yake bin liman to shi kamata ya ce rabbana wa lakal hamd shi liman shi kamata ya ce sami Allahu liman hamd kenan shi liman ba sai ya ce rabbana wa lakal hamd ba shi ko mai bin liman ba sai ya ce sami Allahu liman hamd sun ce duka za su faɗi wasu sun bambance sun ce liman ya faɗi mamu kai ya faɗi da dai sauran maganganu da yawa Na'am, wa idza sajada fasjudu, kuma idan yayi sujada ku yi sujada. Wala tasjudu kada ku yi sujada hatta ya sujada har sai yayi sujada. Wa idza salla qa'iman, idan yayi sallah daga tsaye, fa sallu qiyaman, to ku yi sallah daga tsaye. Wa idza salla qa'idan, idan yayi sallah daga zaune, fa sallu qu'udan ajma'in, to ku yi sallah daga zazzauna gaba ɗayan ku. Daka idan liman yana da uzuri ko marar lahiya ne shi, ya fito zai ja sallah, bai iya tsayuwa, sai ya zaune. To ba daidai ba ne ma musu kuma su yi tsatsaye, shi liman yana zaune. Dukkan su suma za su yi zazzaune. Haka hadisi ya tabbatar saboda cikar koyi da liman. Wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da diddigen shi ya goci na kafa. Ya zo sallah sai ya sallah daga yana sallah cikin gidan shi ya yana sallah sai wasu sahabbai suka zo suka bi shi a baya su suka yi tsatsaye shi yana daga zaune sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna masu cewa su yi zaune su yi zazzaune bayan an gama sallah sai manzo Allah sallallahu alaihi yace saura iris da kun yi irin aikin irin aikin Yahudawa su ne wanda suke tashi su yi tsatsaye a bayan sarakunan su sarakunan suna zazzaune su kuma suna tsatsaye ka gani ko irin aikin wasu ƴan agaji kenan ko eh ta wannan yahudanci ne bai kamata a agaji ya ɗora yin shi ba alami yana zaune kai sai ka zo kikan kai tsaye a bayan shi bai saka da Allah maza Allah san sallam ya ce masa saura kirsi da kun yi aiki irin na yahudawa su ne waɗanda wato malumman su suna zazzaune su kuma suna tsatsaye a bayan su maza Allah ya hana su kuma maza Allah san sallam ya hana a zo a yi tsaye a bayan ka kai kana zaune na daidai bane irin da su shugabanni ne suke saboda su yan agaji koyi ne suke da shugabanni ko da jami'an tsaro sai bai kamata ba ya ci da abin da jami'an tsaro suke ido rihe kai da kake agazawa ka ce kai ma za ka yi irin wannan amma ta kai agaji mai fikihu mai basira za ka yi abin da za ka samu lada ne babu ruwanka da wani jami'in tsaro ko sai ka yi irin nashi in ma ka matsa ka ce dole so kake sai ka kamance ta da cewa akwai matsala don haka sannan an samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba yin sallah daga zaune sahabbai su kuma suna tsatsaye ko lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rashin lafiyan shi ta yi tsanani sai manzo Allah ya sa Abubakar ya dora jan mutane sallah Abubakar shi yake ba mutane limanci ran nan kawai wata rana sai manzo Allah ya ji dan dama dama a jikin shi har an ta da sallah ana yi sai ya fito ko da ya hoto ya samu abubakar shine liman ko manzo Allah dan kai kai ta ya shigo cikin sahu ko da manzo Allah sallallahu ya yi tsaye cikin sahu sai abubakar ya dan jawo baya ya yi jawo baya manzo Allah sallallahu ya zo ya zaune wa ya fara sallah abubakar wa ya yi da limancin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma manzo Allah shi zaune yayi shi kuma abubakar sai ya dawo gehe hadisin ya ce shi abubakar yana biye sallar manzan Allah su kuma mutane suna biye sallar abubakar da haka shi abubakar tsaye yake manzan Allah ya kabbara sai ya amsa sai mutane su bi shi to ka gana wurin an samu sabani da wannan riwayan ko gashi an yi sallah liman na zaune su kuma muna tsatsai kuma hadisi ya nuna ba to ya zamu hada tsakanin wannan da wancan kenan riwaya to imamu ahmad ibnu hanbal Allah yi mai rahama ya bada gamsasshiyar amsa cikakka ya ce yadda za a haɗa tsakanin waɗannan hadisan shi ne idan liman da farko da zai fara sallah da mutane daga zaune ya fara to bai halatta ba ma musi tsaye amma idan daga farko daga tsaye ya fara daga baya wani uzuri ya bujuro mai wanda ya sa bai iya idawa daga tsaye to nan ya halatta ma musu ida daga tsaye ya ce shi ne kawai bambanci na haka tun da nan abubakar da ya fara da mutane daga tsaye ya fara kun to kenan dan wani uzuri ya bujuro ta sauya liman ya koma zaune to za a ida ta daga tsaye tun da dama a haka aka faru to wannan shine cikakke amsa kuma amsa ce mai kyau wadda Imam Ahmad ibn Hanbal ya bada malamai suka karbe ta da hannu bibiyu cewa ita take hada tsakanin hadisan duka haka in limamin ka ya fara jan ka sallah daga tsaye karshe sai ya kasa ida daga tsaye wani uzuri ya zo mai ko wani ciwo ko wani abu to yanzu su mamu za su ci gaba da yin kayan su ne daga tsaye a ƙare amma idan dama tun harko bai iya yin tsayuwai to kawai lokacin tare duka za a tahiya zazzaune ina sai zama fasallu qu'udan ajma'ina rahu abu ne kaga wannan hadisin cikin bayanan shi da yayi bai gainiya ba ko ya gai bai gainiya ba bai ce ba ai zana wa zuhura fannu zuhura ajma'ina in yi niyyar azahar kuma gaba ɗaya ku yi niyyar azahar in yi niyyar la'asar bai ce ba hakan kawai abin da ya ce an sanya liman domin a ɗora a ɗora biye shi nan ba a kawo zancen niyya ba cikin hadisi zai nuna ma cewa mai niyyar nafila yana iya bin mai niyyar mai niyyar farilla ba a ce ba kar a saba ma liman cikin niyya ko an ce haka duk da akwai riwaya wadda ta ce fala takhtalifu alai kada ku saba ma liman to aka kalli wannan riwa ita aka ɗauke ta bisura ama to ta kumshi kada a saba mashi har wajen niyya ko tana iya kumsar haka amma sai dai dalilai sun nuna ana saba kenan dalilai sun hudda wannan daga cikin kalkashin ka'ide ko da ni zai ce wannan fala taqtalifu alaihi dalili ne to akwai dalilin da suka keɓance shi in wannan amu ne to akwai mukhassis wannan kuma karatu ne sananne cewa mukhassis yana zuwa keɓance wani hukunci cikin gamamman hukunci don haka ala kulli hali dai mai nafila yana bin limamin da yake farilla limamin da yake farilla wato nafila kuma mamu yana iya zuwa ya bi shi wanda shi yake farilla wannan dalilai sun yi nuni akan haka wa an abi sa'idin al-khudri radiyallahu anhu lokacin sallah yau daga Abu Sa'id al-Khudri yadda Allah tabbata a gare shi anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ra'a fi ashabihi ta'akhuran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga jinkiri tattare da sahabban shi ana jinkiri shine ja baya sun ki cika sawun gaba fa qala lahum sai yace masa taqaddamu ku shigo gaba fa atammu bi wal ya'tamma bikum man ba'dakum ku dora koyi da ni ko kuma waɗanda suke bayan ku sai su dora koyi da ku rawahu muslim wannan hadisin a gulguje yana da karatuttuka daga cikin karatuttukan shi yana nuna mahimmancin sawun gaba yana kar mutum ya dora ja da baya a wata riwaya sai da manzo Allah ya ce wala yazalu rijalun yata'akharuna hatta yu'akhirahumullah wasu mazaje ba za su gushe ba suna ta komawa baya har sai Allah ya maida su baya ne kama baya na birge su kar sai Allah maida su yan ba ka san da gangan ko ya zo masallaci in ma shi kadai ne to shi dai bai shiga sawun gaba ko shi kaɗai ne ya hisan baya shi kullum ko gudun yake liman ya kuskure ya jawo shi bai son shiga kwata-kwata gaba wannan hadisi ya nuna mahimmancin shugawa gaba ana son mutum ya dora cika sahun gaba bai kamata ba a tarki wani sahu kuma na gaba bai cika ba sannan wannan hadisin ya nuna wanda suke gaba da liman cikin fa'idar da suke samu shine suna koyi da liman kai tsaye su kuma wanda suke bayansa in ba su ganin liman to waɗannan su ne suke koyi da su sannan sai ku dora koyi da sahu na gaban ku ba ku ganin liman watakila amma kuna ganin sahun da ke gaban liman in tsawon kenan shine za ku ɗora biya kenan hadisin ya nuna na bayan ku ku ɗora koyi da liman ku kuma na bayan ku su ɗora koyi da ku da wannan hadisin ne malamai suka fahimci babu matsala idan masallaci ya cika sau ya sadu ya kai haccan waje to na waje su ma suna iya bin liman babu matsala saboda in dai sau ne ya cika ya sadu to kaga wanda suke na waje su suna koyi da na gaban su ko suna gani shi kuma sauran mutane wanda suke ganin liman da haka in dai mutum yana cikin masallaci yana ganin liman to liman zai dora koyi da shi in ka kana nesa sau ya ja ka nesa to kai zaka dora koyi da wanda suke kusa da kai to in kuma kai ne ka ja sauyin nesa ba sauyin ne ya ja ka ba ka sa akwai wanda shi ke jan sauyin ko kawai ga saunan wurin bai yi da akwai wajaje amma shi sai ya koma can tsabbace wai wata inuwa ke da kwai bai san shiga cikin rana sai ya goma can tsabbace to kai wannan hama ma kada sallah hau da bai halatta ba ka yi koyi da kowa kai halatta ba ka yi koyi ka ɗaura cinka wasu in sun duka ka duka cikin sharɗan koyi da na gaban liman sai in sau ne ya sabi ya kai ka bayansu amma matukar ba sau bane kai ne ka kace to kawai kai ka buga daura da wannan ne zamu gano ashe mace ta ce za ta dora bin liman daga cikin gida wannan zancen banza ne bai halatta ba wani mutum ya ce wa a ai ba matsala in dai kina jin kabbara a kai ba wannan zance in ka kalli sharuɗan da malamai suka zana na biyan liman to cikin su sun ce na farko sai in ya zamana wato kana ganin liman ko kuma kana ganin waɗanda suke bayan liman to ita mace cikin gida tana ganin liman ko babu zancen tafi liman ba ta ganin liman ba ta ganin na bayan liman kinan ba za ta bi liman ba daga cikin gida to cikin sharuɗan sai da haka to kanin kaga tun daga nan wannan sharuɗin ya faɗi dan haka bai halatta ba mace ta ce ai ana jin kabbara bari ta bi kuma akwai wasu sabin mas'aloli ma na zamani a nan wurin ko su ne bin tele sallah ko bin radiyo sallah da ya san da akwai wani bawan Allah da na samu labari a nan murada ba sai na faɗi sunan shi ba aka ce shi kullum makka yake sallar shi daga nan gidan shi wani mashahurin mutum ne ba sai na faɗe shi ba an ce kawai da lokacin sallah he kamo ga makeken ikiran ɗin shi ga ana ana sallah harami sai ya kabbara hatta kama yake ai ni kullum tare da saudiya nake sallah to cewa ka iya bin tele sallah ko ka iya bin radiyo sallah wannan fatawai ta banza da wuhici ba za ka ba saboda abin wato dalilan kwata-kwata sharuɗan da malamai suke ambatawa na bin liman sun kace kwata-kwata babu su tazara tsakaninka da liman ta ma wuce iyaka tazarar tahiya ta kwana nawa ko na wata nawa sannan kuma ina bayi haka akwai masu biyan tele mutum yanzu yana alfahari wai shi maka yake sallah ina ni kake sallan maka cikin ɗakin to Allah ke da haka sallan mata dama mata cikin sallar su ko manzo Allah sun sallam yace tayi sallar ta cikin gida yahi mata alheri in kuma tana da sha'awan sai ta bi liman to ta fito shikenan bai haramun bane ga mace ta fito ta bi liman amma amma Allah ya ce gidajensu sun yi masa alheri to me ya kai kuma sa kai uku a ni dai na hisa in bi liman daga cikin gida tunda ina jin kabbara masallaci kusa da mu yake kaza kaza a ai ko tarawihi ake kai a mai kamata ba ke bi liman daga cikin gida ko dai ki hoto ki kama sau ko kuma kawai ki sallaki ke kadai ga fatawan cewa mace ta iya bin liman wannan fatawai gaskiya ba ta da inganci kuma ba ta da dalili don haka don aka kalli sharuɗin da malamai suke ambatawa na koyi da liman za a ga kwata-kwata ko guda ma bata cika ba. To za mu tsaya kan wannan hadisin abinda mu karanta na daidai Allah ta'ala ya amfani mu da shi ya ba mu lada kurakurai kuma Allah ta'ala ya gafarta mun ya nuna mun mu gyara. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم صل على محمد واله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين